الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا رالين آمين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبدي الدائم على باقي المكلدي في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأهدي المتعالي عن وعد الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تزبد في قلبنا الإيمان وتعبدنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يسرف بصره عنه محبة فيه وذكره ما لا يجعل أنبت منا بعض الصحابة ga shayin wasu daga sahaban wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam ira da amincin Allah su tabbata a gare yaya suke yi annahu kana la yasrihu basarahu anhu mahabbatan fi to saboda idan suna ganin annabi wallahi sai ga wasu ba sa iya kauda kansu saboda sanda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ganin annabi akwai dadi akwai daɗi in kana ganin sa nan sai gaji kana morewa abin da ya fi komai daɗi ya fi daɗin ma daɗi ai sai kallon annabi muhammadu amma wannan ba dan komai ya sa suke haka ba wallahi saboda nuna soyayya ne da suke yi ga wannan annabi namu annabin allah annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama
Allah fasalun sadisu to dama ƙarshe ne na sai fasali na uku daidai wujubu munasahatihi sallallahu alaihi wa sallam
wujubi za ku ji wajibcin munasahati yin nasiha ga wannan annabi namu to amma yanzu aka ce wani kai wa annabi nasiha in ba malamai ne suke warware masa ba ai ba nasiha za ka yi ba akwai abin da ake nufi da nasiha din ubulun nasihi wa kulusun nusiya lahu to yaya yin nasiyar yake ga wannan annabi namu ne ma tukun qala Allah ta'ala wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraju idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-mu'minina min sabil wallahu ghafurur rahim
shine nasin da ya nuna yin nasiha ga wannan annabi namu to dai mutum ya tsarkake imani idan idan zaka je yakin baka samu abin da zaka tafi yakin ba ko abin da zaka ci to in dai ka zauna aka ce ka dinga nasiha ga Allah da manzansa to kar ka cuci kowa idan wani abu na wani zai lalace ka gyara kuma kai din kar ka zalunci wani kuma in ka ga mutum yana ba daidai ba ka ce wani kamar abu kaza ka yi kaza to in kana wannan ko baka je yakin ba ma za a baka lada kaman ka je yakin shi yake nufi ka za wayar ka aljihu ba wai ana nufin cewa ka yi nasiha ga al'umman annabi sallallahu alaihi wa ka yi nasiha ga annabi ba gyara hali ko da yanzu mutum bai zo nan makarantar ba yana jin karatu yana zaune a inda ya zauna yana umarni da kyakkyawan lamari yana hani da mummunan aiki to kaga ko bai zo gurin yaƙi ba ya je yaƙin kuma yana ɗora mutane akan tabarki na alkhairi wa na kai abu kaza yana da kyau wa na kai abu kaza ba kyau to duk wanda ya dawoma da wannan ko da bai je gurin yaƙi ba yana matsayin kamar ya je gurin yaƙi shi aikin musulunci ai ba ɗaya ba ne idan muna karantarwa a nan to mai yiwuwa wani gurin kasuwa ke ci to a samu wanda za su hana zalunci a kasuwan a samu wanda za su yi umarni a yi kyakkyawan aiki a kasuwan su ma aikinsu ya zama kamar namu bayan wannan ko wani gurin kan turba ne yana tafiya sai aka ce an yi hadari to a samu wanda za su kula da ɗauke mutanen nan zuwa kai su hospital da magance su da ba mai gaskiya gaskiya a ba maran gaskiya gaskiya su ma kamar aikin namu suke wani gurin kuma ana sa ido wani da zai ɗauke kayan wani don mu ba za mu gan shi ba to a samu wanda za su tsawatar akan wanda zai ɗauke kayan wani a hana shi wanda aka ɗauke kayan a masa nasiya a ce ya yi haƙuri to su ma suna wancan aikin kamar nama aikin suke fassara izana sahuli lahi wa rasuli aikin ba iri ɗaya bane in wasu suna wani ɓangaren wasu su yi wani ɓangaren da yanzu zaman da muke muna karatu dole sai da tsaro su wanda suke aikin ɗamara su ma su kula da aikinsu wani yana so ya shiga kasuwa ya ɗauke kayan wani ya gudu amma tsoron hukuma ta sa sai yana ji yana gani ya haƙura da taba kayan wani to kaga wannan da babu tsaron shi bai barna zai yi mu da muka ce kar a yi sata a ƙur'ani muka faɗa to a samu wanda kuma a aikace zai hana satar ita ma da aikin ta mu ma da aikin mu da muka ce kar a yi zalunci a samu wanda ya zauna alƙali ne duk wanda ya zalunci wani zai kwace haƙƙin wani ya ba wanda ya zalunta to kaga dan mun hana in ana zaluncin to ai an koma gidan jiya amma wanda ya zauna alƙalanci wanda in an yi zadan zai yi hukunci to yi ma kuma aikin namu ne ai wani bangare ya rike ko a nan muka zauna muka ce jama'a a bada zakka a yi kyauta haƙƙin Allah sai wasu masu kuɗin suka fito da bada zakkan mun mun faɗa su kuma sun je sun yi da Allah ya faɗa to kaga can wani aikin mu aka rike mu da muka ce a bayar ba mu bayar ba ai to sai ka samu kuma masu bayarwan sun bayar to aikin sai ya zama to duk iri ɗaya ne to kaga kai ka ce a yi wani yayi to duk jijiyar aikin ta zama ɗaya ina fata kun fahimta bayan wannan kuma ila yau muka motsa mutane jama'a a zuwa so manzon Allah muna kiran mutane su so manzon Allah wani kuma da ya ji wannan kiran a nan garin da ya koma garin su sai nemi ragon yanka ya dafa abinci ya ce na ji malamai sun ce ayi wa annabi hidima bari mu yi to yi wancan mu mun faɗa shi kuma ya yi lokacin yana ganin ka la Allah ko dan yana ganin ka kake amma yanzu dan Allah tak kake ta yi ne fassarar izana sahuli lahi wa rasuli fi sirri ko wala alaniya ce ga sirrin mun faɗa wanda ba mahaifin naka kana yi alaniya kan idansa kuma kana yi duk lokacin da za ka yi wani abu a idan mutane to a ɓoye ma an kana yi kar na idan mutanen ya fi kyau na ɓoyen ma ya zama kamar na bayyanan in mutane ba sa ganin ka rabul izzati yana ganin ka to yi ne na sahuli lahi wa rasulihi a yi don Allah a cire riya a cire jiyarwa a duba Allah ina fata kun fahimta mu je gaba
حدثنا الفقيه أبو الوليد بقراءة عليه حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي سالم أنا رأي بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi mala ya ce alƙari alƙari ne ya mana hadisi a wani ruwayan kuma alfaƙiwul ƙari ake cewa alƙali ne masanin Allah abul walidu wanda da alƙalan duniya sun sanya kuma sun sallama masa daga jin sunansa kasan babba ne abul walidu baji duk inda ka ji baji akwai nauyi akwai nauyi a gurin akwai wani abu alƙali abul walidu baji haka ake masa kirari malami ne shehu ne in ya zauna yana in ya tayi daga alƙalancin ya koma yana ba da ilimi shehu shehu shehu dubu arba'in ne suke ɗaukan ilimi a ƙarƙashinsa ba malami ba shehu sai an gaya ma matsayin malamin da shehu shehu an ce shehu ba kowane malami ba ne shehu amma duka ne shehu malami ne ka san da wannan ba kowane malami ne shehu ba amma dukkanin shehu malami ne kuma idan an ce alimul allamatu dukkanin allamatu alimu ne amma ba dukkanin alimu ne allamatu ba kuma ba dukkanin allamatu ne shehu ba kuma amma dukkanin shehu kuma allamatu ne saboda ya zaro harafi guda biyar harafi ɗayan an ce da mutum shehu wannan alihun ana nufin alhun mas'alatu da za ka tahiyya a barci ka masa tambayan addini dubu ba sai ya duba littafi ba zai gaya ma ya ce wannan abu kaza ya zuwa ƙurani kaza ya zuwa hadisi zai iya warkar da kai matsala dubu ba tare da ya yi tunani ko ya duba takarda ba to ya ɗauke alifi daga cikin harafi guda biyar wannan lanjayen kuma layyinul ƙarfi din da aka samu shehu za a ga zuciyarsa mai taushi ne yana jawo mutane a yi alkhairi ba sharri ba lokacin da Allah ya ce su je gurin annabi Musa annabi Musa ya je gurin Fir'auna aka ce fa qulu lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yaqsha to shine wannan lanjaye sha din kuma in shehu ne shakiran li al'umi kullun ka sabi malam wani alhamdulillah mu dai muna cikin yau Allah godiya a babu ma alhamdulillah akwai ba yana gode wa Allah ba za ka taba ganin bakin cikinsa ba kullum yana fara'a yana wani ya halin da alhamdulillah kowane lokaci yana gode ma Allah to ya ɗauki harafin nan na shine ruwa ya ɗau kuma in dai shehu ne ya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari yana umarni a yi kyakkyawan aiki yana kuma hani a bar mummunan aiki haƙarami ne ɗigo kuma ka'iwun billahi sirran wa alaniyata in dai shehu ne ka'iwun billahi mai tsoron Allah ne sirran a ɓoye wa alaniyatar a bayyane to ya ɗauke wannan sunan to masu irin wannan siffan dubu arba'in suke ɗaukan ilimi a gurin alƙali abul walidul baji duk abin da kake ka sallama musu Allah na maganan alƙalai to sai ka yaga gonansa za ku sani kamar su alƙali iyar kamar alƙali abul walidul baji kamar alƙali inyas kamar ƙari kana kamar alƙali abubakar ɗan larabawa wannan in kuna ƙauye ba za ku san su ba sai kun je birnin su mu ma leƙa muka je garin su sai muka gadar da su eh garin nasu kuma ba da kafa za ka je wata hanyar littafi sai ka bin littattafai sai ka kai ka garin su sai ka ga birnin su a nan za a gane cewa su wasu ne ina fata kun fahimta to wannan hadisi an ji daga alkali abul walid al-baji bi qira'ati alai da karatun da ya karantar da mu yace hadathana husayn ibn muhammad husayn dan muhammad ya mana hadisi wanda malamai ba da wannan sunan suka fi kiransa ba sun fi kiransa da abul gassani abu aliyu gassani in kiyansa kenan in ka ce Husaini dan Muhammadu gama gari ne za a sani amma ka ce wanne sai ka ce Abu Ali al-Gassani sai ka ce ya mun san shi manyan sun san shi wannan sunansa ne na duka wannan sunansa ne na yasu yasu eh daga jin haka abokansa sun san waye shi Abu Ali al-Gassani to an san matsayinsa daga an ce ya wanne Muhammadu Husaini dan Muhammadu kace Abu Ali al-Gassani malami sai ga yayi kasa da kai ya san yana gaba da shi ya fi igiya kuma dole su masa biyayya shi kuma ce ya ji hadisin daga Abdul Muminu shi kuma dan Abdul Muminu kaji karama shi Abdul Muminu ne dan Abdul Muminu shi Abdul Muminu kuma babansa Abdul Muminu kaga ko a suna ka san anan an hirya daraja ya ce hadathana abubakar timmari shi abdul mumin dan abdul mumin yace wanda ya mana hadisi abubakar timmari shi kuma ya ce hadathana abu dauda yace wa mana hadisi yace abu dauda wanda ana kiransa da abu dauda sijistan babban malami ne duk lokacin da aka ce buhari don Allah da za a dawo a ce musulun daga an ce turmuzi an ce nisa'i to in Allah ya da ka ji an ce Abu Dauda malami ne Allah ya sanar da shi sanin hadisi da malami zai samu ya mallaki silsila na Abu Dauda ka daina binciken hadisi ka daina duk aikin da za ka yi ne ya kara dubu an maka shi bai fi kwana dubu ba saboda hi abu a same ga wanda ya san abu kuma in za a bada abu a ba gwanin abu sanin abin za a ga kyau ka daina ganin wani mutum yana hawa babur yana matsa yana ji in baka iya ban kawo ba za ka iya ba ka daina gani mutane suna hawa suna lela mota idan ana fice mutum kaga ana sigina kamar kama ma ake kuma sai a koma sai ga ana sigina gwanin ta ce ta sa kai in baka iya ba ba za ka iya ba ba za ka iya ba sanin abin ne za ake ficewa ana ficewa ma ana magana in an ga dama kuma tafiyar ba irin tazo bane sai amma danja sigina dabla sigina daga ka ga wulak wulak din nan karka bi bayan sa bishi a hankali yafi karfin ka wallahi saboda masana abin su suke haka idan sun hadu barka dai barka da su ba an daina gwanayen abin ne in sun yaka da fitila wulak wulak sai su ce ai wane ne na gaida shi kuma ya gode kai da baka iya ba kokarin jan su tiyare kake su ko ba ta su tiyare suke ba suna nuna gwanin su domin abin akan wanda ya sani to haka abu dauda yake wa hadisi wallahi haka yake lele hadisi wani yayin ya lele da hannu ɗaya wani yayin ya sake shi ya tafi kadai hadisin ku ce to jama'a kun ji masana abin ne in Allah ya da shi kenan ai sai kallo an nema kuma Allah ya bayar karka ce an samu an nema Allah ya bayar kuma ya yarda kuma ya hore kuma ya amince tunda haka ne lamarin ubangiji ne da kayan ya yarda to ka yarda Allah ya yarda mai yi kulla da hi ta kullu saboda martabar ko da abu dauda da kaji mun tsaya bayaninsa hadisin annabi ya girmama shi yasa muke girmama shi ya girmama hadisan manzon Allah dole ne baka gan shi ba baka san shi ba baka san sunansa ba amma sunan abu dauda ya zo garin ku idan kuma kana so ka gani ka je gurin wanda suka san abu dauda sai su kai ka garin abu dauda a nuna ma ga abu daudan to me masa wannan daraja wallahi saboda ƙaunar kazan shi karama Allah ya masa ai karama ce kan wata malamai sun faɗa imamu abu dauda a sijistan sunan birnin da ce na daga ji ka sani sijistan kuma aka ce sunan nasa abu daudan yana da ɗa ne aka ce to me sunansa aka ce sunansa suleimanu suleimanu kwasan suleimanu ko baban annabi dauda shi ne baban annabi suleimanu aka ce sunansa ɗan suleimanu shi kuma abu dauda abu dauda annabi suleimanu shi kuma annabi dauda baban annabi suleimanu aka ce to yace yana da ɗan nasa ma dauda yana da ɗan ma dauda yana da ɗansa dauda shi kuma Suleiman bunu Ash'asi sunan babansa kenan kuma Ash'asi dan wa haka ce dan Isiyaqa Isiyaqa kuma dan Bashir al-Azdi dan kabilan Azdiyawa sahibu sunani wanda bai sani ba shine mai wannan sunanan nan wata salihi da wallafa wallafe ala mashahuru wanda ya fi shahara da wanda aka fi sanansa fi shawal a watan shawal ne aka haifa Abu Dauda bil Basra a birnin Basra birnin da aka haife za ka duba ka gani babban birni ne kamar sitin ne a ƙasan kuba babban birnin a zamanin bagadaza bagadaza in an ce bagadaza to za ka ji an ce basara eh za ka ji ana cewa sojojin amurka sun kawo hari birnin basara birni ne wanda ba taba bauta wa gunki ba cikinsa basara ba yi bautan gunki a basara ba da kalmar layi layi lalla aka buɗe basara shine birnin da idan asuba yayi in kana so ka san basara sai ka je maqamatul hariri anan zaka san basara in asuba yayi yanda ka dan kudan zuma haka ladane suke gunje a garin kaman kudan zuma ya tazo can an jima sai ka ji shiru kuma idan an ta isa a salatu kamar kudan zuma lokaci dai kuma sai ka ga allafa shine birnin basara babu aiki sai ibada kuma a masallacinsa yana da ginhiki dubu kowane ginhi idan ka je karkashin shehu ne in ba mai bada ilimin fiqihu ba ka tadda mai bada ilimin hadisi ka tadda mai bada ilimin nahwu ko usulun nahwu a ginshikin masallacin mutum MT baya zama duk wanda ya zauna sai dai wani a birnin Basra kuma a masallaci ɗayan ka je rani sai ka yi shekara bakwai baka san wani na masallacin ba a masallacin kuma ga korama in kai karatu a bakin koraman gadibi ne an dasa in kai karatu kai karatu ka tayi ka buta bakin korama sai ka yaruwa gadibi nan da ya zuba shi za ka ci ka kohi ba bara ka ci dibino ka yaruwa ka koma makaranta sai ka yi shekara bakwai makaranta ɗaya in kuka yi karatu da malamin ka sai ka ce su alaga ta malam kuma sai an jima ka saba jakanka wani ginshikin za ka je ka zauna idan ka je nan ma aka biya ma karatu ka ce alaga ta malam sai an jima sai ka je wani ginshikin sai ka yi shekara bakwai a masallaci dai kana kana kewayawa baka san ba da wani ba kaɗan kenan daga abin da shehu hariri ya faɗa to a wannan birnin aka haifi abu dauda wala wubida wa saba'una sanatan rayuwarsa a duniya dai shekara saba'in da ɗoriya ya bai je tamanin ba samiya muslim bin ibrahim samiya ya ji daga muslim dan ibrahim ya ɗauki ilimi a gunsa wal ƙa'anabi da ƙa'anabi wada baƙatuhuma da sa'annin wa'annan malaman gaba ɗaya abu dauda ya neme ilimi a gunsu wada wafa sham sai da abu dauda ya kewaye siriya gaba ɗaya duk inda ya ji wani malami a siriya abu dauda ya ji ya tsugunna a gunsa ya fahimci wani abu da allah ya fiye sanar da shi wal iraki da ya gama abu dauda sai da ya kara da iraki duk iraki sai da ya je inda yake da malami sai da ya je wa misra daga baya abu dauda ya zo misra bayan na wal hijar ya zo da gon kasashen larabawa wal jazirati da tsibirin larabawa ya nemi ilimin hadisi wa kurasana abu dauda ya je kurasana wa kana ra'asan bil hadisi sai da ya zama shugaba sanin ilimin hadisi ra'asan bil fiqh ya zama shugaba a ilimin fiqh za jalalata abu dauda mutum ne mai daraja wa hurmatan Allah ya masa alfarma wa silahan ga gyara lamarin addini wa wara'un kuma abu dauda ga tsantsani yadda kake ji ta yi na kano yi shabbahu sai da ya zamanto ana kwatanta yi da bisheki Ahmad bin Hanbali aka ce to wannan ai yayi kama da Ahmad dan Hanbali a gudun duniya tsantsa sai da aka kwatanta abu dauda da amur dan hambali malaminsa ne ƙalahu malamin da ya gaya mana haka fil ibar a littafin ibar ya faɗi haka wa ƙala ibn kalqal malam dan kalqal ya faɗa mana abu dauda sunansa suleiman bin ash'asa bin isyaq bin bashir bin shaddad bin amru bin imrana al-azdi dan kabilan azdiyawa a sijistan mutumin birnin sijistan ahadul hufazul hadisi yana daga ɗayan wanda Allah ya hore musu haddan hadisi wa ilmuhum ilimin abu dauda ya san ilimin hadisi wa illaluhu kuma ya san illolin hadisi wa kana fi darajatul aliyya abu dauda fa yana daga daraja madaukaki fin nuski a lamarin addini wasu lahi da gyara dawafil biladi duk garirka ya kewaya waka taba anil iraki ne ya rubuta ilimi a gun mutanen birnin irakiya wala karasaniyina da mutanen birnin kurasaniyina shine garin su buhari nan ma ya je ya nemi ilimin hadis wa shamiyina abu dauda ya je siriya wal misriyina da malaman misra ya je ya nemi ilimi a gunsu wala jaziraini da tsibirai guda biyu وجماعة كتاب السنن أنن يتعالى لتاب سنة السنن قديما يقباتر وأرره على إمام أحمد بن حنبل أبو داود دي يقم ربوتا سيد يبجر لتاب سنة إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يتعالى ذات مالا قال لتاب لنا ولا فاتت سنديرك فاستحسنه إمام أحمد يتي ياي كو وسجده يتي كاي الله يساكا كاذبك وقرنك أنا ويدتي شيخ abu isa ya ƙanshi rami da kuma wa'adahu kuma wa'adahu shak abu isa ya ƙanshi rami shi ma ya lissafa masa fi da baƙadar huɗa hau ya ce wallahi abu dauda yana daga ɗabaka na masana addini min jumlati ashabu imam ahmad daga jumlan almajiran imam ahmad bin hanbal yace abu dauda yana daga manya wa qala ibrahim harbi ibrahim al-harbi ya gaya mana yace lamma sanafa abu dauda kitabus sunan yayin da abu dauda ya wallafa littafi nasa na sunan sai da malam ya gaya mana wato harbi ya ce alayyina li abu dauda al-hadisi kama alina li dauda al-hadida ya ce Allah fa ya hore wa abu dauda sanin ilimin hadisi kamar yadda Allah ya hore wa annabi dauda hore masa karfe to haka yi kuma Allah ya hore masa hadisi shi annabi dauda karfe aka hore masa shi kuma abu dauda an hore masa sanin hadisan manzon Allah wa kana yaqulu abu dauda yana faɗa ya ce katabtu an rasulullahi ya ce wallahi na rubuta ga annabi kamsa miya ta alhu hadisin ya ce hadisi dubu ɗari biyar na rubuta na annabi a ce wannan hadisin annabi ne abu dauda ya rubuta ya je gun malami ya rubuta a miliyan ya samu rabi ya ce na rubuta hadisan annabi dubu ɗari biyar in ta kaftu min ha mata da mana wahazar kitabi wannan littafin na sunani da kuka ga nayi a cikin dubu ɗari biyar ɗin ne na wari yani jama'a da biya arba ta alafin a dubu ɗari biyar da na rubuta ne na ware dubu hudu wa samaniya ta hadisi wa samaniya ta hadisi na ware hadisi dubu hudu da ɗari takwas a dubu ɗari biyar ne ya tace ya ware dubu hudu da ɗari takwas abu dauda ina fata kun fahimta al'ahadisa hadisan da ya ware kenan Allah ya saka masa da alkai wa ma ya shi bauhu da wanda ya kama da karfin sahihu ya ce duk abin da na ammata ingantattu ne in ma hadisin ba ingantacce wa ma ya bau ya kamanci hadisi sahihi wa ya ƙari wuhu ko ya kusance wa ya kafal insan ya ce ya isa mutum lidinihi ga addininsa min zalika arba'ata hadisi ya ce wannan hadisan da na ware dubu hudu da ɗari takwas ya ce a ciki in ka ware guda hudu ma ya ishe ka idan ka ɗauke hadisi na guda hudu ya ce to kaman ka ɗauke duka ne in kana so ya zama ka haddace hadisin abu dauda dubu takwas dubu hudu da ɗari takwas a cikin hadisi dubu ɗari biyar in dai ka san dubu hudu da ɗari takwas ɗin to yana daidai da ka samu dubu ɗari biyar ɗinsa a cikin kuma dubu hudu da ɗari takwas ɗin ya ce da za ka ware wannan hadisan nawa da na sa su guda hudu ya ce to in ka riƙe su ma gaba ɗaya ka gama sanin sirrin littafin ya ce wannan hudun kuma yi ne abin da yake littafin ya ce ya yi ka addininka wai ka ba linsanu lidinihi min zalika arba'ata hadisi ya ce hadisi hudu ma ya yi ka abu da ya ce ka haddace hudun ka haddace hudun ka haddace dubu ɗari takwas da tamanin ɗin dubu hudu da ɗari takwas kuma idan ka san dubu hudu da ɗari takwas a ciki kuma ka haddace dubu ɗari biyar ɗin ko taɓa ganin malamin da yake faɗin haka a sawaƙe sai maka kasa kunne maka ce alaga ta malam hadisin nawa za mu haddace guda hudu ya ce ya ce ƙauru sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ɗaya da za ku haddace ku haddace innamal a'malu bin niyyati yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay yace ku fara haddace wannan innamal a'malu binniyat ai ya tara komai duk lokacin da aka zo zaka yi aiki dan sanda aka dauke ka nawa soja ne SS ne DSS ne ma'aikacin gwamnati ne ɗan kasuwa ne mai aikin kwata ne mai ɗinki ne baduku ne mai aikin hannu ne in kai dan Allah shi kenan innamal amalu bin niya in kayi da niyan taimakon musulunci ko abin na duniya ne ya zama na lahira idan kuma Allah ya mai da kai malami ne mai neman ilimi ne mai wa'azi ne mai tunatarwa ne idan kai ba dan Allah ba ya zama na ba dan Allah ba kowane aiki in niyyar ta Allah ce aikin ma za ta juye ta zama ta Allah idan niyyar ba ta Allah ba ce dukkan aikin ya zama ba na Allah ba so me ya kamata a yi da kyakkyawan niyya ya tara komai a ƙarƙashinsa ko ilimi miliyan ne yana ƙarƙashin wannan innamal a'malu bin niyyati malam wane ne ya abu kaza da me yayi da kyakkyawan niyya to in kuskure Allah zai yafe masa inda mummunan niyya ya fa ba mai kyau bane ba ga zamanin annabi Musa alaihi salam wani almajiransa duk inda ya je suna wa'azi da annabi Musa baya nan sai kuma gayyar jama'a yana cewa ni ne almajirin annabi Musa kalamun lahi annabi Musa zancen Allah ya ce kaza ya ce kaza yana ci da addini wata rana da ya dawo gurin annabi Musa sai ga Allah ya mai da shi alade alhamdur sai fuskan ya zama na almajirin nasu ne sai annabin Allah ya ubangiji ya gana da Allah ya ce ya ubangiji wannan almajiri na ne ya ka mai da shi haka Allah kamar da Yusufan sai ya ce a ba zai yi ba ko in kai dai na baka izini ka tambaye shi a yadda yake ya tambaye ubangiji ne dalili ya gaja bayan ka bar duniya ce da addini yake maka mai da yi alade sai ya ce ne Musa ne ya ce wani ne ya ce to duk mai ci da addini kaga ni ya ce ba mai kyau ba ce ya za duk malamin da kaga yana ci da addini in a nan duniya bai zama alade ba a lahira ya zama alade Allah ba ruwansa aikin kowanne in aka yi danhi zai zama danhi din idan Allah ya mai da kai gwamna ka ce sai na kare mutuncin al'umma kamar yadda ba na umar zulmi yake yi wallahi a wannan yanayin mutum ya mutu Allah zai masa rahama ya ce ba zai yoyi ba ba ya ce sai mun kare wa sai mun kare al'umma mu fa mutanen da suka bar garin su yace za a mai da su aka ce baka tsoro a kai kai ce a to akan kare al'umma na gwara a kai ne to wannan kaga siyasan ba ta kirki ba ce to wannan aikin zai ga aljanna innamal a'malu binniyati ya fito ya mai da mutane baga ya mai da mutane jeji kana ji zaka ji daɗi a ranka addu'a muke da ma Allah ya ba shi jigoncin ƙasar Nigeria ko ga aiki da cikawa idan Allah ya yarda to me dalilin da ya sa haka ya jajirce fa wallahi sai ya kare mutuncin al'umma Allah ko zai kare masa mutuncinsa wa ma kana li nafsin nan ta muta illa bi idnillahi kitaban mawajjala ba zai yayi ba duk abin da suke Allah zai masa Allah ne zai biya masa kuma Allah zai kare shi saboda martabar sauran sun ji kunya shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi inda mai rabo irinsa Allah ya sa yi ma ya jajirce ya kare mutuncin al'ummarsa irinsa ba yi da niyan sata ba yi da niyan ɗauke mutane kuɗi yaya za a yi mu musulmi mu bar irin wannan gwarzo a Nijeriya ya miƙe ku kyale ba za ku masa addu'a ba ba na Umaru zulum dole ne a masa addu'a ba sai ya ce a yi ba dole ne wanda zai kare mutuncin musulmi wajibi ne wallahi sai ka masa addu'a kuma Allah ne ya faɗa wa kana haƙan alaina nasarar muminin saboda haka Allah ya kare shi Allah ya ja lokacinsa kuma abin da yake nufi na zai mai da kowa gurinsa Allah ya yi da nufi Allah ya bayi iko ya taimaki ya faranta wa musulmi rai kuma yadda ya ce zai kyautata al'ummansa to Allah ka tsaya masa ka wuce masa gaba ka jagoranci lamarinsa ka daba masa ya zama kai ne jagoransa saboda martabar to idan ka duba ka gani ai ita siyasan ba mai kyau bace amma da yake da kyakkyawan niyya kaga innamal a'malu binniyat akan wannan niyyan Allah zai bari to duk abin da Allah ya saka duk aikin da kaka higa kowane irin aikin da mara kake kai da niyyar Allah ya taimaki musulmi da musulunci in dai da wannan niyyar ka higa kana kaunan annabi to Allah ya da wannan kyakkyawan niyyar ba zai barka ba sai ya sada ka da rahamar Allah Allah ba zai bari ba to Abu da Abu Dauda yace ga hadisi guda ɗaya cikin hadisansa muna bidar guda uku dan mu bar ku mu koma sakwatanci والثاني سينبيو قوله صلى الله عليه وسلم يتي من حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعنيش abu dauda ya ce ku haddace wannan yana daga kyan musuluncin mutum ya rabu da abin da bai dame shi ba eh ka rabu da abin da bai dame ka ba ka dawo kan abin da ya dame ka to wannan shine kyan musuluncin mutum mu me ya dame mu mu bude qur'ani mu karanta mu bude ilimi mu duba ba kallon talabijin ba ba kallon bidiyo ba ba kallon sinima ba mu kallon littafi mu dinga ganin abin da aka sauke wa annabinmu mu mai da hankalinmu kan gyara addininmu mu koma mu so annabi sai wani mutum ya kawo ma ya ce ala gata malam mutane kaza kaza mu muna maulidi ko muna kaza su ba ruwan su aka ce rabu da abin da bai dame ka ba dawo kan abin da ya dame husnul islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni ka rabu da abin da bai dame ka dawo kan abin da ya dame ka ba ruwanmu da wani yana kaza wani yana kaza a'a mu aikin da muke ni idan mun biya masa sai mu rasa aikin mu mutumin da bai da aikin yi yana abin da yake dama yana yi in ka biya masa kai ne aikin yi ai ba za ka yi aikinsa ba ko to ina ruwanka yi ne abu da abu dauda ya ce husnul islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya rabu da abin da bai dame ka ba dawo kan abin da ya dame ka kar ka je mun bar nan gurin kana so ka ji labarin annabi nawa kana so ka ji ya rayuwar annabi to kuma daga kuma wani gurin wani yana jin BBC tsallake ka fice shi labarin duniya yake so wani yana karanta jarida labarin duniya ne da me yi kai kuma labarin annabi ne da me kar ka ce kar yayi kai ka kyale yi ka zo ka ji labarin manzon Allah in ka ce kar ya ji wannan labarin to garin ana yi ko za mu yi karatu a nan mu tayi baka zo ba sai ka kyale yi ya ji abin da zai ji kai ma ka zo ka ji labarin to jama'a kuna ji annabi ya faɗa haka wasalin sai na uku qauluhu sallallahu alaihi wasallam annabi yace la yakunu mu'minu mu'minan hatta yarda li akihi ma yarda li nafsihi yace hi fa mumini ba zai zama mumini ba fa sai ya zo wa kansa sai ya zo wa dan uwansa abin da ya so wa kansa kuma in kun kula yan ziyara sun zo abin da muke faɗa jama'a idan kun koma garin ku ku nemi ilimi tunda mu ilimin muke so wa kanmu to kuma ce muku muke ku so ilimi ku je ku nemi ilimin addini kuma na biyu zai mu ce ba ma zalunci kuma ku bar zalunci ba ma sata ku bar sata ba ma zina ku bar zina abin da kake so wa kanka ka so wa dan uwanka abin da kake ki wa kanka ka ki wa dan uwanka yanzu ka so wani ya nemi matarka to kuma tun da baka so to kai karka nemi na wani mana yanzu ka so wani ya dau kayanka to tun da baka so karka dauki na wani kai kuma jama'a yanzu ka so wani ya zage ka to kai ma karka zagi wani yanzu ka so wani ya doke ka to karka doki wani yanzu jama'a ai kana so a baka to kai ma ka bayar mana tunda yi kake so kanka sai ka so wani fa to kai karatun a bayyane yake ai yanzu ai kana so a sanar da kai ilimi to kai ma abin da ka samu ka sanar da wani sai kai ma kuma Allah ya sanar da kai yanzu ba kana so a yabe ka ba to ka yabi wani kai ma ka ce wani na kirki ne sai a ce kai ma na kirkin ne jama'a idan mutum ya samu alkhairi wani barkan ka ka samu alkhairi in ka samu ai kana jin daɗi to in wani ya samu ka ji daɗi idan bakin ciki ya same ka kana zuwa to in ya samu wani ka taya bakin ciki wannan shi ne ya dungule abu dauda ya ce la ya kunu muminu muminan hata yarda li akihi ma yarda li nafsihi sai hadisin sa na hudu na abu dauda wanda in ka sani ka san dukkanin ilimin littafin ya ce ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam ala halalu bayyinin wala haramu bayyinin wa bayyana zalika umurun muhtabihatun ya ce halal a bayyane yake haram dai a bayyane yake abin da yake tsakanin wannan mutashabiha ne don kowa ya sani yanzu halal a bayyane yake yanzu ka je gona kana noma kana noma a gonanka Allah ya baka amfani ka samu noman nan jama'ar manzan Allah gonanka ya yi kyau ka girbi akwai auhi to amma da kana noman a gonanka da iska ya zo da damina kai ka yaɗi wannan ya yaɗi sai iska ya kwantar da gonan wani a gonanka haɗin wani in kana yankawa akwai daɗi ai wannan da kake yankawa ka san ba naka ba ne kuma yanzu gonanka haɗinsa ya fada in yana yankawa shi ma ya san wannan nasan wanda yake yanka ba halal ba ne amma ya ko ba malami ba ne ya san na wancan ba halal ba ne nasa ne halal haka ne yanzu mutum mutum yana tafiya da matarsa sai ka kama hannunta ka ce matar ka ce ka san haram ce agunka fa amma yi wanda ka riƙewa halal ne agunsa kuma yanzu a ce mu yi musanyen mata ai ba za a yi ba ai me dalili naka halal ne naka halal ne amma naka agunka haram ne kuma naka agunsa haram ne to kaga ka san haram ai ka san halal yanzu mutum ya zo da matarsa ko kuma matar wani ta zo ina kwana sai ka kulle ka ce matar ka ce ai haram ce kai ma ka sani ba taka bace amma taka ce ai ba magana kuma ka san dukiyarka dukiyarka ne dukiyar wani ba naka bane amma ka dauna wani ka guza naka haram ne ya fada naka yanzu wani ya dau naka ya kwaza na wani haram ya za amma ka ga gun halal ne kai ma kuma gun ka halal ne to ai ta haram a bayyane yake halal a bayyane yake kowa ya sani duk kai alkhairi ka sani ka tsugunna da safe ka je da mutum ina kwana lafiya yanzu ka gama yi da zagi ai ba irin su dai bane wannan ma magana ne wannan ma ko magana ne ai ko amma ya kaga wancan maganar ta munana wannan kuma ta dada da ai ko to ina fata kun fahimta al halalu bayyinin wal haramu bayyinin wa bainahuma mutabihatun tsakanin su wato sai dai shubha kowa ya san halal ya san haram da gani abu mummuna ba sai an gaya ma ba kai ma ba ka san mummuna ne hausa suka ce ido ma mudu ne ai da ido ake gwadawa in abu ya cika an sani in ko bai cika ba kuma an sani yanzu ka kai haɗinka kasuwa jama'ar manzan Allah ka kai wakenka sai ka sa kwano arba'in da hudu a waken naka jama'a kuma ka san ana sai da wake dubu dubu daga jayi sai ka kai kwano arba'in nawa kudinka jama'a dubu arba'in ai to yi kenan dubu arba'in to Allah cikin ikonsa daga tayi sai ka kai kwano talatin da shida daga kai kwano talatin da shida Allah cikin ikonsa kowane wake kwano ɗaya dubu ɗaya ne talatin da shida ka kai to yi kenan kuma yanayin kasuwa sai aka siyar da aka sai da waken nakan da aka sayar ba a saya ba ba a saya ba sai wani dan uwanka ya zo ya ce wane ni kuma yau na zo kasuwa wane ya aka yi a to ai za mu je ɗazu na kama shinkafa saboda yaran naka na daɗe ban zo ba da na kawo shinkafa yanzu ga wannan kuɗin nawa suke sai da wake a nan garin aka ce dubu arba'in aka ce to ga dubu arba'in ka sai buhun nan za ka saya ya aka yi kafiyar kuma ka gizo yin nakan sai aka zo aka ce maka to ga wannan wannan waken buhu dubu arba'in wallahi ya siyar amma ba zai sai wannan ba sai dan wannan aka yi ce ga wannan an sha biya dubu arba'in za ka ce a to waye siyar kai ne a yi nan ba gaskiya inda gaske ne ai wanda ka siyar shi za ka fi saya ko to amma tun da ka sa ha'inci ga kayanka kafiyar kuma ka ki sayan kayanka kana neman na wani to wala halalu bayyinin wala haramu bayyinin halal bayyane haram amma na kan kwano arba'in ne zaka ce yanzu na sayarwa da nawa wani mu je gurin na saya me yasa ka taki gaskiya to duk wanda ya cuta kar ya ji ya cuci wancan zai dawo kansa wanda ya yi alkhairi alkhairi shi ma zai dawo kansa abu dauda ya ce kun haddace wayannan hadisai sun iya ku lamarin addini sun kuma iya ku sanin zaman duniya wabin rabi kauluhu sallallahu alaihi wasallam a yamin faɗa shi abu da haka ya faɗa wa ja'a sahal bin abdullahi tustari ja'ahu sahal bin abdullahi tustari sahal dan abdullahi tustari ya zo gurin abu dauda rahimahullahu fa qala lahu yace ya ba dauda li ilayka hajatu ya ce abu dauda ni ba ina da bukata a gunka ƙala sai ce wa mahiya me ne abin da kake nema a gona ƙala ya ce a ta ta ƙulu ƙare to amma ne ka ni sai ka ce yanzu za ka biya min tukun zan gaya ma ni dai ina da bukata a gunka amma sai ka ce yanzu za ka biya min ka san duk mutumin da ya gaya ma haka ba ya ɗaure ka ya ɗaure ka saboda in ba ka da mafita yanzu nan sai ka ga wani layin da ya fi ƙarfinka kamar yadda mu ma irin wannan waƙiyan ya faru da mu wasu mutane masu wayan tsiya ko na alkhairi zan ce suka zo guri na muka gaisa da su bayan mun gaisa da su sai suka ce da ni biyu waƙadima bagadada ya je birnin bagadaza ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba saboda malaminsa imam ahmad bin hanbal ne miraran a maimaice sun manazala ilal basara daga baya kuma ya je zauna a birnin basara wasa kana ha a nan ya zauna wata hufa biya yau mai juma'a da ranar juma'a allah ya karɓi ransa mutasannafin shawal a tsakiyar shawal sunnatin hijira na annabi yana wato ɗari biyu da saba'in da biyar Allah ya karɓi ransa kaga a duniya shekarunsa saba'in da uku ne ma kenan wa kana walahu waladan abubakar yana da ɗansa mai suna abubakar waladahu ɗansa abubakar abdullahi bin abi dauda ana kiransa da abubakar abdallah bin abi dauda dan abu dauda ko malamai suka ce wa kana waladahu abubakar abdullahi bin abi dauda sulaimanu min akabir al-hufaz biba gada da ɗan nasa da ake kira abdullahi ɗan abu dauda to su yana daga manyan mahaddata hadisi shi ɗan shi ɗansa ɗin yana daga bijiman mahaddata hadisi aliman kuma ɗan nasa malami ne mutafaƙiyan ya fahimci fiƙihu shi ya sa ana kiran yaran sai a ce imamu ibnu imam liman ɗan liman don ka jana ce kai imam ne to yi imam ibn imam liman dan liman haka ake gidan dan gidan abu da imamu ibn imam ga dan liman kuma babansa liman haka ake gidansa wala hu kitabul almasabihi yaron ya wallafa littafin masabihi wa sharaka abahu ya yi tarayya da babansa fi shiriki malaman baban nasa hima hi ne malamansa bi misira duk malamin da babansa ya nemi ilimi a gunsa dan ya ji ya nemi a gurin wannan malamin wasa ne a bagadaza ya ji ya ji ilimi a birnin bagadaza shi dan kenan wa karasana da birnin karasana wa azbahani yaron ya je har azbahani wa sijistan kuma ya je sijistan wa shirazi ɗansa ya je shirazi wata wafahi dan yayi wafati hijira na annabi yana 316 wa hatajja bihi liman sanaba sahih yana daga wanda shi ma yaron ya bukaci wallafa hadisi ingantacce Abu Ali al-Hafiz an-Nisaburi wa Ibn Hamd al-Asbahani inta anan gun sai ne ma hadisi ma warada wa Ibn Kalqan sun zo mana da abin da ya zo mana a Kalqan wa fiha ya zo aizinatu 75 a to hijira yana da hekara yana dan hekara wani ruwayan an ce yana dan hekara 73 yi Abu Dauda yaya bin abi dalib jafar bin abdullahi bin zabarqani abubakar al-bagdadi al-muhaddis wayannan su suka suka ce abu dauda mai ilimin hadisi fi shawal a watan shawal ya rasu ruwaya an ali ibn asim da yazid dan haruna da jama'atun wasa hiya daru qudni daru qudni kuma ya inganta hadisin abu dauda to wannan shine abin da shi mai littafin nan ya gaya mana na shajaratu zahab alaman zahaba sai kuma abin da yi ibn kasir zai yi bayani akan abu dauda albidaya wan nihaya na ibn ibn ibn kasir eh albidaya wan nihaya yace abu dauda sijistan inji ibn kasir yace abu dauda sijistan dai da kuke ji sahibu sunani ma abocin hadisai suwa suleiman ibn ash'as bin isyaq bin bashir bin shaddad bin amru bin imrana abu dauda al'azidi abu dauda ɗan ƙabilan azidiyawa a sijistan a hadul ayin matul hadis yana daga ɗayan manyan malaman da suka haddace hadis arrahalina yana daga masu yawo aljawalina masu kewaye duniya fil afaki a sasannin duniya wala ƙalimi da nisan guri jama'a ya tara hadisi wasan nafa ya wallafa wa karaja ya fitar wa allafa ya tara wa samiyal kasir ya ji agun da yawa min mashayikil buldan daga shekunan garuruka fi sham na siriya ya je gurin su wa misra da misra wal jazira da tsibirin larabawa wal iraki da iraki wa karasani da kurasani wa gairu zalika wala husunan al mashhur yana da hadisin sa wanda ya fi shahara al mutadawilat bainal ulama wanda ana juya shi tsakanin malamai alladi kala fiya abu hamid al-ghazali dan abu hamid al-ghazali yayi bayani yace ya kafi almujtahidu mai kokari ma'rifatuwa in dai mai kokarin sanin hadisin annabi in ji abu hamil al-ghazali yace in dai san abu dauda kai kai kokari min hadisin nabawi in dai kana so ka san hadisan manzon Allah in ji abu hamil al-ghazali yace kai kokari ka san littafin abu dauda wa da sanu jama'atan jama'a dewa haddasa anhu sun zo sun karbi ilimin hadisi a gunsa minhu ibnu hudansa abubakar abdullahi da abu abdurrahman an-nisa'i shi ma nisa'i ya karatu a gun abu dauda da hamad ibn suleiman an-najjadi shi ma almajirin abu dauda ne wa huwa akhiru man ruwa anhu fi dunya shine ƙarshen wanda ya ruwaya a gunsa a duniya sakana abu dauda al-basra abu dauda ya zo na a birnin basra wa qaddima bagadada ya gabaci birnin bagada zagayar maratin ba sau ɗaya ba wa haddasa bi kitabihi sunan ya karanta mutane hadisin sa sunanin nan biya waye kale yace innahu sanama biya ya wallafa littafin wa ararahu ala imam ahmad sai da ya kawo littafin gaban imam ahmad bin hanbali fasajadahu yace lalle kai kokari wasa hasanahu ya kyautata yi wa qala lakadibi al bagdadi kadiri mutumin birnin bagada da ya gaya mana حدثني أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم القاري الدينواري بلفظه قال سميت أبا الحسين أبا الحسين محمد بن عبد الله بن حسن الفرزي قال سميت أبا بكر بن داسة يقول سميت أبا داود يقول إذا كنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce hadisan da na rubuta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam samiya ta alwan hadisi yace na rubuta hadisi dubu ɗari biyar in ta qabtu minha shine na zaba daga cikin malaman to hazar kitabu wanda wannan littafi na ya tara yani kitabu sunan jama'ar bi na taro daga wannan littafi nawa fi arba ta alabin hadisi dubu hudu wa zamaniyatu mai da hadisin da hadisi ɗari takwas zakartu sahihu na ambaci sahihi a ciki wa ma yushbihu da wanda ya kamanci sahihin wa yuqaribuhu da wanda ya kusance shi wa yakfi al insanu li dinihi ya isa mutum ya riko ga addinin sa min zalika arba'atu ahadithin hadisi guda hudu ahadu hadayan sa qawluhu alayhi salatu wa salam innamal a'malu binniya wa sani nabi qawluhu min husn al islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wa thalith nauku la yakunu mu'minu mu'minan حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه والرابع نهد قوله على حلال بين ولا حرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة وحدث عن عبد العزيز بن جعفر الهنبلي أن أبا بكر كلال قال أبو داود سليمان يجي جاء من بن أشعث السجستان إمام المقدم في زمان أزامنا سليماني ne wanda yake muƙaddami akan sanin ilimin hadisi rajulun mutum ne lam ya zubiquhu ila ma'rifati takaridul ulum ba wanda ya rigahi zuwa ga fidda ilimin hadisi wa basarhi da basiransa bi mauriya inda yake zaune babu irinsa ahadun min aliza babu wani mutum ɗaya a zamaninsa da ya kai rajulun mutum ne wara'un mai tsantsani muqaddamin ko muqaddami qad sami'a minhu ahmad bin hanbali hadisan waidan kana abu dauda yadhkuru ahmad bin hanbali akwai hadisin da Abu Dauda yake ambatowa ya ji a gonsa wa kana Ibrahim al-Azbahan wa Abubakar bin Sadaqa yarba'una min qadari suna daga darajar Abu Dauda wa yadhkurunahu bima la yadhkuruna ahadan fi zamani suna ambatan Abu Dauda ba ka ce a zamanin sa babu ban mutum irin Abu Dauda misluhu misalan sa kullu maka ji al hadith alladhi katabahu an kaga hadisin da ya rubuta a gonsa wa sami'ahu minhu kuka ji Imam Ahmad هو ما روي شنو حديث دا aka rawaito min hadisi Ahmad bin Salma an abi ashra'i ad-darimi an abi anna rasulullahi sallallahu soyila an an al-atirati fa hasana annabi ya yi wannan shine wanda Ahmad dan Hanbali ya ji a gunsa wa qala Ibrahim al-Harbi ya bauta dan Hanbali sai da ya ji sabon hadisi a gun Abu Dauda gahi ba malamin sa ne wa qala Ibrahim al-Harbi wa ghairihi aliyina li Abu Dauda al-hadisi Allah ya hore wa Abu Dauda hadisi kama alinnu li dauda al-hadidi kama yanda Allah ya hore wa annabi dauda bakin karfe wa qala gair wasu malaman suka ce kana ahad al-hufaz al-islam lil hadisi yana daga ɗayan mahaddata hadisi a haddace hadisi a musulunci na sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ilalahu da sanin illolin hadisi wa sanadihi da sanin isnadin hadisi fi ala darajatan nafsi yana daga madaukakin darajar addini wal ibabi abu dauda mutum ne mai kamewa wal silahi mai gyara wal warai mai tsantsani min fursan al hadisi yana daga mahaya hadisi mahaya yana daga wanda za su hau hadisi su yi sukuwa su yi zamiya eh Allah ne yarda ba kowa ne zai hau hadisin yayi sukuwa yayi zamiya ba in yayi wasa sai ya fadi dokin ya taka cinyan sai kare amma su sun yi za su yi su kashe za su yi su kashe kuma su yi zaniya in ba ku sani ba tun da ba yayin doki ake ba abin da ake nufi ka hau keke ka ware ka ware ka ware in ka zo ka daga kafanka ka danna zirdin sai gindin ya ji a cas kai boy in baka yi ba sai ka faɗi sai ka faɗi ko ka zo da babar ka kwantar da hannu ɗaya kana juyawa a sai gwanin yanzu sai ya ja ka ya hantsila ka ka ga bakin ka ya fai sai gwanayen da wanda ba su kware ba da hannu biyu suke rike amma gwanayen sun kwantar da hannu ɗaya za su rike za ga yana juyawa kamar juyin waina to su kuma mahaya wannan ne shi kuma abu dauda su ne wanda suke hawa hadisi su yi zamiya kuma su tsaya daidai sai ya su ya su sauran malamai ba za su iya ba karantawa ma kokarin biya yake amma su gwanintar suke nema ba dariya ba ba kuma nunawa za a yi gashi haddasa an wane an wane kana karanta a ce jihar bakin kare bai wane ba mutumin kirki ba ne ai ba ko ina ke ɗaukar maganarsa wannan hadisin da ya rubuta ba aiki da shi kai saurin sauran sarkin kamu sai a gaya ma haka haddasa an wane an wane haza hadisin hasanun sahihi ne sai a ce a ba ba ka ji wane yana ciki ai ai sinadin wane yana da matsala sai a ja bakin kare bai gobe a ce karka karanta shi dole za ka yi ga da ka yi a wahalan ban za ka yi ba ka gun masanan ba ne da ka bi ba za ka bata wannan rayuwa hanya za a daura ka da nan da nan za ka ji haka suke wa hadisi kuma idan masu isnadin yana da ke sai a ce to ai ka'idan hadisi in ya zo wane ya ce wane ya ce wane ya ce to wane ai ya kamata yana gurin tunda ba wane a gun wane wane bai zamani da wane ba bai ji ba ai doron hadisin kuma ga yadda annabi ya faɗa yadda aka faɗa ko harafi ka bari sai a ce a kuma annabi ba haka ya faɗa ba akwai harafi a nan saboda haka bakin wani ne kuskure ka ɗau maganarsa mu saboda kuskurensa ma ba ma riƙe maganarsa shine zamiyar da za a yi hadisi eh sai ka ɗauka za ta sai a zille a ce ba wannan layin ake bi ba sai a zame sai a barka kai kuma kana ta yin wahala kana ta hadda ya abin da kake hadda ba nan abin yake ba ka je ne tonan kuza inda babu gwal ka tona sai dai ka tona mutane su ɗau ƙasa su je su gina gida haka ake ba mutane wahala haka yi nan ba jijiyan zinari a nan ai ai baramu ake bi kan jijiya ake bi ka zo inda ba jijiya kuma ka dinga tonawa kana cewa zan tar da zinari in kai kasa ruwa za ka tarar in kai sama kuma za ka yi damun gafiya ka kira masana daga gani in akwai abin sun san akwai idan babu sun san babu to sabu dauda haka suke da ta gunsu ka bi duk wannan wahalan ba za ka yi in kai kasa ruwa za ka yi in ka zame ma wahala za ka yi dole ya ce kar ka tona ga inda za ka je ka tona masu sanin haka sai su abu dauda su ma Allah ne ya sanar da su ba don kuma saboda ƙaunar to jama'ar manzon Allah kun je da abu dauda yake Allah ne ya rija masa haka wa kana ibrahim azbahani wa abubakar bin sadaqa yarfa'una min qadarihi wa yadhkurunahu bima la yadhkuruna ahadan fi zamanihi misluhu kullu al hadith alladhi katabahu anhu ahe mun yi gaba sosai ne ma ahe to ka ji ala darajatan nasi wal ibad was silai wal wara'i min furzan al hadith suna daga mahaya hadisi wa qala ghayruhu wasu malaman suka ce kana ibnu mas'ud shibau bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaga Abdullahi dan mas'udu malamai suna faɗa wallahi yayi kama da annabi shi yana ayyai kama da annabinmu shi hadihi in dai Abdullahi dan Mas'ud yana shirye da kai to yayi kama da kaman annabi ne yake shirye da kai hanya haka Abdullahi dan Mas'ud yake wa dallihi da nusarwa wa samtihi da kawaitinsa da yake ka ce annabi ne yake yi wa qala alqamatu yushbihu yi kuma alqama yayi in dai yana shirye da kai a ilimi to alqamatun yana shirye da kai wallahi ka ce Abdullahi dan Mas'ud ne wajen kawaicinsa da hiryarsa da nusarwa wa kana ibrahim yishiyu alqamadi kuma ibrahima yayi kama da alqama wajen shigarwa da nusarwa wa kana mansuru yishbiu ibrahima yuban mansuru din yayi kama da ibrahim wajen nusarwa da hiryarwa wa kana sufyanu yukan sufyanu sauri yishbiu mansurun yayi kama da mansurun wa kana waqi'i waqi'u kuma yishbiu sufyanu yayi kama da sufyanu wa kana ahmadu yishbi waqi'a yi kuma Ahmad dan Hanbali yayi kama da waqi'an wa kana Abu Dauda yishbi Ahmad bin Hanbali shi kuma Abu Dauda a shiriyarsa da nusarwarsa yayi kama da Imam Ahmad bin Hanbali Ibn Kasir ne ya faɗa haka wa qala Muhammad bin Bakar bin Abdul Razzaqi yace kana li Abu Dauda kanmu Abu Dauda yana da aljihu wasi mai wace irin aljihun nan na babbar riga wa kan murayiqun kuma yana da wani aljihu dan karami faqila alwaka ce kai Abu Dauda yaya aljihu haka wannan katan aljihu wannan kuma aljihun dan karami me ma'ana kenan ga katan aljihu ai duk malamin zai ga da aljihu irin wannan ko babbar riga in dai babbar riga kaza akwai katan aljihu kato to Abu Dauda yana da wannan anan gere kuma yana da ɗan ƙaramin ka daga rigar ta ciki kawo kuma akwai aljihu ɗan ƙarami to ga ɗan ƙarami ga kuma babba ka ci abu dauda ya yi haka ga babban aljihu ga kuma ƙaramin aljihu muna tambayan ka mai dalili to za ku ji dalilin da abu dauda ya faɗa haka ya ce faƙila lahu aka ce ma haza ya rahmakalla kala ya ce haza alwazu lil kutub ya ce wannan babban babban aljihun in na samu ilimin hadisi takardun hadisi nake sawa takardun hadisi nake sa wannan babban babban aljihu kuna ji ai wal akaru la ya zai wannan yace na kudi ne ba ma bukata ya sa maka ya karami dan ba ma so ma su higa shi ya sa malami in ka sa babban riga ba ka dinga dauke kudin mutane ko goron mutane kana cika in dai da malaman kake koyi ku ce ya za malamai wai malamai suke ɗinka babbar riga da babban aljihu to wannan aljihun ba na kuɗi ba ne aljihun za takardu ne kar ya naɗe kar ya tankwara wannan ɗan ƙaramin na kuɗi ya ce wannan na kuɗi ne ba ma bukata ma su shiga ya za muka yi ƙarami ba ma bukata ma su zo ya za aka yi ɗan ƙarami to in kai malamin ne ga malaman yadda suke yi kuma ga yadda shehunan suke in ka ɗauki babbar riga a gabanka ba irin wannan kudin na ziyara za ka tarkata ka watsa cikinka yana ta rigiza rigiza da suke su ba don sa kudi aka yi ba littafin da aka rubuta na hadisi in ya gaza nan suke ajiye kayan in ka dinka babban riga to sai ka yi la'akari da su malam abu dauda ga yadda suke yi kuma sun bayyana wa duniya ga yadda suke yi Allah ya ba mu albarkacinsu kaji yawwa Allah ya saka da alkhairi wa kana maulidan abi dauda e muwallidan an haifi abu dauda fi sanati hijira yana miya taini wa isnataini shekara ɗari biyu da biyu wata wafa abu dauda ya yi wafati bil basara a birnin basara yau mal juma'a ta ranar juma'a li arba ayara kwana goma ya hudu bakiyat wanda ya wanzu daga watan shawwal sanati hijira na annabi yana ɗari biyu da saba'in da biyar an salasa wa saba'ina sanatin ya bar duniya yana ɗan shekara saba'in da uku wadufina an binne abu dauda ila janibi kabar safiyanin sauri kusa da gefen kabarin safiyanin sauri aka binne shi wa kada zakarna tarjumamuhu kuma an ambata masa tarjumamansa ne tsofi kitabi na littafin mu na takamili wa zakarnahu kuma an baci sanawul ayyamati alaihi malamai sun masa yabo da yawa daga ciki akwai malam muhammadu dan isiyaka dan ibrahima shine wanda ya kira abul ambas asaimari a sha'iri mawaƙi kana mujiddan mai kyautatawa ne a waƙensa adiba mai ladabi ne kasirin almale mai mandantuwa ne wa kana hajawu wa min jayyadi sha'ari yana daga kyawun waƙoƙinsa ga abin da ya faɗa kan maririn kada asha min ba'di asin ba da mawuti ɗai ɗabi biwal awadi ya ce kan maririn wai marar lafiya nawa ne kada ashe wanda ya rayu min ba da yasin wanda bayan ya fi dare da bai mutu dan kafin abu dauda ya bayyana suna tsammanin ko jahilci zai lullube duniya ne kurin sai ga sunan Allah ya raya su ba da mautu dalili bayan likitan ya mutu malami shi ne likita malaman da suka mutu shi marar lafiyan ya ɗauka mutu a zai likita ya mutu marar lafiya zai mutu sai Allah ya kawo iko sai suka rayu wala wadi masu masa maganin ba mai maganin ya mutu to dole marar lafiya ya tsammanin zai mutu sai abu dauda ya yi da shi kenan shi likitan ya mutu marar lafiyan ya rayu ya ce haka mu Allah ya mana zamanin bayyanan abu dauda قد يزاد لك دابا ينجو سليما ويهل القراء بالسياد kada hakika yusad alqara saudewa gaggafa tunda ba za ku sani ba sai a ce da kun me kiya ko shaho saudewa shaho zai fito farauta idan ya fito farauta sai a hajiyo tawon tattabara haka idan ya zo zai kama tattabaran sai a farauta shahon aiko shi tattabaran ya tsira shi shawon kuma ya halaka kamun bayyana abu dai da haka malaman bidiya suka dinga mana da karfi da yaji sai sun farauto mana wanda suke kan hanya abu dauda da ya zo malaman su wanda suke farautowan su aka farauto aka ce layin da kuke ba gaskiya bane ku dawo ga sunna aka dawo da su sunna tsantsan da za su farautan ya zama mutumin kirki su wanda za su farautan abu dauda ya farauto da su saboda martabar to jama'a wanda bai san abu dauda ba ya ji labaransa to wannan isnadin hadisin namu an ji daga abu dauda tunda mun yi bayani shi kuma abu dauda za mu ji gurin malamin da ya ji shine malam ya gaya mana ya ce hadasana an abu dauda hadasana ahmad bin yunusa ya ji abun malamansa malam ahmadu dan yunusa wanda malamai suke kiransa da abu abdullahi yarbu'i alhafizu ma da ne a birnin koba babban malami ne hima a birnin koba shi kuma yana gaya mana yace ya ji hadisin hima ya ce hadasana zuhairu zuhairu ne mana hadisi ya ce zuhairu ya mana hadisi ya ce hadasana suhailu bin abi salih suhailu dan abi salih ya mana hadisi ana ɗaya bin yazid laisu ya ji daga ɗayi dan yazid dan kabilar laisiyawa an tamimi dari ya ji daga tamimu dari shi tamima jarin nan ana nazarta ne zuwa ga jaddihi kakansa sunansa addari yuqalu ana kiransa da addir diyar nisbatan ana nasabta zuwa dir zuwa ga suna na yahudawa da yana kula da wannan dir din shi yasa baban nasa ya kiransa da dir to yi ne ake cewa tamimu dari kana ya ta'abba da bihi qabla islam kafin musulunci da yana wannan shi ma tamimu darin yana nan yana bautan Allah a cocin nan na Yahudawa kafin bayyana musulunci su ma'asulama tamimu dariya musulunta sanata tun zamina da hijira da hijira na annabi yana da shekara tara wa kana nasarani da addininsa nasaranci ne kabla zalika wata wafa sanatu arba'ina hijira yana da shekara hudu tamimu dari yana da shekara arba'in da hijira ya rasu wa min munaqidi yana daga darajojin tamimu dari alhukam mutum ne mai daraja annahu alayhi salatu wa salam ruya anu ana hadisi jasasa an manbari kama fi akir sahih muslim ya rawaci da hadisi da yawa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi tamimu darin to yi ne tamimu darin yake ce da mun kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da amincin Allah yake inna dina kun ga addini nasiyatan nasiha ne inna dina addini nasiyatan nasiha ne inna dina cewa addini nasihatan nasiha sai da annabi ya faɗa sau uku
qalu liman ya
rasulullah qalu sai sahabbai suka ce liman gawa ya rasulullah ya manzan Allah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa ayyimatil muslimina wa a'immatihim
qala sai annabi ya ce musu qalu da suka faɗa a ƙarin sai annabi ya ce lillahi ga Allah a yi nasiha ga addinin Allah wani kitabihi ga littafin Allah wani rasulihi ga manzansa wa ayin matul musulmi na ga shugabannin musulmai wa amatihim da kowa da kowa jami'i afradi jama'atihim qala ayyimatuna ala ayyin matuna manya-manyan shugabannin mu suna faɗa daga malikawa suna ce da mu mhm.
النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وأمتهم واجبة annasiyatu lillahi kun ga nasiya ga addinin Allah wa li rasulihi da manzansa wa ayyin muslimina ga shugabannin musulmai wa amadihim da kowa da kowa wajibatin wajibi ne mhm.
قال الإمام أبو سليمان البستي Kala, imamu limami yana gaya mana abu sulemanu baban sulemanu albusti mutumin hima dai birnin sijistan ɗin a nan yake ina fata ka fahimta mutumin birnin sijistan ne Mhm.
النسيات كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له Allah ziyarta duk lokacin da aka ce da kai nasiha kalimatun kalma ce yubaru biya wanda ana fassara ta an jumla ce ga jumla iradatul khairi ka nufa alkhairi lil mansuhi lahu ga wanda aka ce ka masa nasiha to kalma ce ka nufa alkhairi ga wanda aka ce ka yi masa nasiha to ita ce nasiha walaisa وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة ناصرها wane za yumkinu ba zai yoyi ba an yi abar ana ce a fassara nasiha bi kalimatin wahidatin da kalma guda ɗaya ta'asarwa wanda za a tagaita ta ba zai- ba zai yoyi ba mhm.
ومعناها في اللغة wa الإخلاص ma'ana ka ga ma'anar nasiha a lugga lisan al'arabi na luggan larabci al-ikilasu tsarkaka ita ce nasiha na من قولهم نسات الأصل إذا قلبته من شمئه to sau da yawa za ka ce na zadar asala za ka ce na tace zuma idan ka na sau yayin da ka gyara zuma min sham'ihi ga barin wannan saƙan zuman ka ɗauke wannan farfaran da saƙan ya zama ruwan zuman zalla to sai ka ce na yi wa zuma nasiha to haka lamarin addini in ka ɗauke riya da jiyarwa ya zama da an yi don Allah zalla to sai a ce an yi wa addini nasiha kuma idan kuna tare da mutum ka ɗauke zalunci ka ɗauke hasada da jin hauhi da komai kake nufin ka ga alkhairi ya same shi zalla to sai a ce ka masa nasiha kuma idan kana sallanka babu batawa babu riya ba jiyarwa da nutsuwa da ruku'u mai kyau da sujada mai kyau da zaman tayya da nutsuwa sai a ce kayi nasiha a sallarka gyara abu daga duk abin da zai bata abin tsantsan gyara sai a ce da wannan abin kuma ya zama nasiha Mm.
وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف wa kala abubakar malam abubakar ya gaya mana dan abi ya ga alkafahu ya yace mana النصح فعل الشيء الذي فيه الصلاح والملاءمة annasu jama'a kun ga nasiya fili yayin ka aikata wani abu allazi fihi salah wanda zai zama gyara wal mala'a malama nan ne ko ملاءمة wal mala'ama ai munasaba da dacewa murabida da kiyayewa mhm مأخوذ من النساء an rike shi ne daga nisa nisa din menene nisa وهو القيد الذي يقاد به الثوب to kaji shi nisa din shine yanzu riga in ya yage kun gane ko aka ce nan riganka ya yage nan ya yage to ka ɗau zare wanda tsakanin yagewa da yagewan zai haɗa shi ne nasiha duk wata baraka da take tsakanin musulmi da musulmi idan ka ɗinke ta to ka yi nasiha kuma duk wani baraka tsakanin mace da miji ka gyara ka yi nasiha ina fata kun fahimta idan akwai baraka tsakanin ɗa da uba ka ɗinke sai a ce ka yi nasiha idan tsakanin mai saye da mai sayarwa ka ɗinke muddin ba gyara ne wanda zai jawo zalunci ba sai a ce kuma ka yi nasiha idan kuma gyaran zai jawo zalunci to wannan ba a cewa an yi nasiha to Allah ya kai gaban manzo Allah ina malam sani tunda sun fara kikirar kudin nan man sani ne gemu malam sani zo kai ne kake da matsala eh zo ka kirga wannan kudin din naka ne kuma a samu wani gida ya je ya karbo masa dubu talatin ya kawo zai kai hamsin yawwa zai kai wa kudin nan zai a hankali kuma za a kama dubu ka daina gaga naira dubu dubu daban dari biyar biyar daban jama'a awo ne abu kaɗan ya zai gyara shi yasa zajjaji wasu malaman suka ce yana aiki yana sai da kwaskon karo irin gilas ɗin nan wasu ka ce a ilimin ne yasa sun kai barna kaɗan zai gyara shi yasa masana sai su ce masu gani har hanji abu isa haƙa zajjaji ran da bayani ya kai mu ta kansa ko a ji labarin waye ne malam abu isa haƙa zajjaji
فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية an nasihatullahi ta'ala jama'a kun ga nasihar Allah wallahi ba komai bane in ji malam ya gaya mana sihat itikadi kyawawan kuduri ne eh itikadi ne me kake cewa na'am اعتقاد له بالوحدانية mutum kuma itikadi ya kudure bil wahadaniya da ɗayan ta Allah bil uluhiyyati wa rububiyya da ɗayan taka uluhiyya wa rububiyya mutum ya ɗayan ta Allah shine nasiha mhm.
ووصفه بما هو ahlahu أهله kuma da zuba tashi bima huwa ahlahu da abin da ya dace da hakan mm.
وتنزيهه عما لا يجوز عليه wannan zai ka karkake shi tabadu ka nisantar da shi amma la yajuzu alaihi da laquhu da abin da bai kamata kai masa da laqi alaihi ba mm.
والرغبة في محبه والبعد من مساكنه warraga da kwa kwadaituwa fi mahabihi mutum ya zama tsantsan mai san kaunan Allah walbuda da nisan min masakidihi da abin da zai kawo kuba ga Allah mutum ya nisance shi والإخلاص في عبادته wani kilasu mutum ya tsarkake an zai fi ibada cikin bautan Allah fi ma ya amaru bi Allah bi cikin abin da Allah ya umarni min umuru duniya wa qabahu ya karyantar da shi ya kiyaye ta wannan shine tsantsan ikilasi والنصيحة لكتابه jama'a kun ga nasiha ga littafin Allah to ya ake yi الإيمان به والعمل بما to فيه jama'a in da an ce kai ikilasi ga littafin nasiha kai aiki da littafin Allah kuma kai imani da duk abin da ka gani a cikin alqur'ani yanzu aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina Allah ya saka da ka zo da kuɗi ana kawo to alhamdulillah
وتحسين تلاوته والتخشع عنده kuma wata azinu ka dinga kyautata tilawati karatun alkur'ani wata ka shau inda duk lokacin da kake karanta a gara zani da kwarjini da tsoron Allah yana afka maka mhm.
وتعظم له kuma ka dinga girmama littafin Allah mhm.
نعم وتفهمه kuma ka dinga tuntuntuni kana fahimtar abin da Qur'ani ya umarni da abin da Qur'ani ya hana wa zabbun والتفقه فيه kuma ka dinga fahimta cikin abin da Qur'ani ya zo da shi والذب عنه من تأويل الغالين
wazzabu anu kalarki ai adaba ka yi amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace da shi ba min tawili daga fassara algalina na wanda suke gadina wanda suke ai mutajawizina ana alhaddi wanda suka fice gona da iri kamar mu'tazilawa wal arabahu da kuma nau'in su mhm.
ودعان الملحدين kuma da tawili almulhidina masu baudewa mhm.
والنصيحة لرسوله to sai mu tsaya nan ko sai mu tsaya nan ko za mu ƙara tashi to mu je ya koya kusan zuwa Mhm.
والنصيحة لرسوله ka ga nasiha ga wannan annabi namu التصديق بنبوته ka gaskata annabcin manzon Allah ku ce Ai, wannan shine nasiha ga wannan annabi namu ka gaskata manzancin manzon Allah Mhm.
وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه da ka zuba ƙoƙarinka a ɗa da ka nuna ɗa'a lawa ga laifi ma a mara bai cikin abin da annabi ya umarni wani anu da abin da annabi ya hana to za mu tsaya iyanan ko Allah ya bada lada a ji a kawo mana sai bi sai mu karanta ne gaba ɗaya Allah ya bada lada Eh, Allah ya saka da alkhairi an sha ɗaya Allah kai mana gafara zo na man sani karka tashi Allah bada lada aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annaba daraja Allah ya ƙara annaba karama Eh, Allah ya bada lada maza ba mutane ɗaya ɗaya da wuri Allah ya kai gaban manzon Allah la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi Allah ka yarge mana darajar wannan annabi na mu Mm, wanda ya karanta zai bada littafin eh a karanci fatiha kafa uku uku a kai ka bar wannan littafin ma bari ka Allah ya kai gaban annabi bismillah da kulhu a kafa uku uku Allah mu roƙe ka za mu yi niyya mai addu'an sai ka sauke mana albarka duk abin da zai zama sharri ga musulman duniya Allah ya kare ko mun ji wannan shugaban ƙasar na Amerika mai kin addini shi ma ya ya ƙasa ya faɗi to duk wani mugu wanda zai sa musulunci a gaba Allah ka karya shi duk wani mai kin addinin musulunci a duniya Allah karya mana shi duk wani mai son musulunci ya ci gaba Allah ka taimake shi ka taimaki musulmi da musulunci Allah ka karya kafirai da kafirci darajar wannan annabi na Allah mai ne saluka biyan ne shedan na ba'an da Allah la ilaha illa anta hada samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ترى آيات الوجود جنات نور النعيم نور النذر ربنا ورب الملائكة وروحي تقبل منا إنك أنت السميع والعليم الفا يا جماعة في عينيا أعوذ بالله من الإدارة jama'a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kullu hal bismillah da kulhu kafa uku uku yabo ga ubangiji Allah mun yabe ka Allah mun gode maka fatiha da salatul fati kowa yayi niyya ya sa bukatar sana alkhairi na ku bukatar da namu Allah ya biya mana dukan abin da zai zama mana sharri rayuwa da addini duniya da lahira Allah kai mana hijabi abin da zai zama mana alkhairi rayuwa da addini duniya da lahira Allah ka sada mu da shi wannan zama da muka yi Allah ka sa mu zauna gaban manzon Allah in namu lokacin yayi kuma Allah ya sa mu cika da imani bukatun mu na duniya da rabin asiri da lulubi Allah kai mana duk wani kunshi na rayuwa Allah ka ɗauke mana Allah kai mana laifi kowa bukatarsa Allah ya biya da mu da muke nan da mutanen ku da suke gida ba su zo da wanda yana gida hankalinsa yana nan da wanda yana jin karatunmu da wanda hankalinsa yana nan da wanda ya samu ikon zuwa da wanda Allah bai ba ikon zuwa ba Allah duk musulmi kuma al'umma masu kaunar annabi Muhammadu duk wani kunci yadda muka ne muka dauke wa kanmu al'umman annabi duk abin da zai zama sharri Allah ka dauke mu abin da muka roƙar wa kanmu na alkhairi al'umman annabi duk abin da zai zama alkhairi Allah ka sada su da shi ina mu lokacin yayi Allah karɓar mu da imani Allah
لك أن تسمع ولا أن ألفا سمع وندبه